لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara hadurin markaz ahli sunna da jama'a wanda ke ungul karkada abin nan da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba bakwai ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da uku ga watan takwas dubu biyu da ishirin da uku yau insha Allah za mu yi darasi na ishirin da uku cikin littafin sufasar al'amsar da alisallam inda ka kafara ya zuwa harama kamar kana gani a gabanka wallafar muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah za mu tashi na ƙarshen dai karatunmu na tasbihi ne ko na rukuni ko za mu tashi yau italatu ruku النهي عن قراءة القرآن في الركوع النهي عن عن قراءة القرآن في الركوع maganar hana karatun alkur'ani a cikin rukui duk da sujada ma ba mu je wa duk magana guda ce ya ce wa kana yana an ƙira'atul ƙorani fi rukuri wa sujud annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana karatun alƙur'ani a cikin rukuri ko sujada wannan lafazi a ƙasa sai yake yar alama ta ruwayar musulun da abu hawana sai ki ce wa nahyu mutlaqun yashmulu al-maktubata wal munafila wa amma ziyadat ibn asakir ha nan hala kace ba nan bane ba nan hala kace ba nan bane yawa kenan haka ne za mu tashi ayatul rubu mu haka sani magana ta tsawaita ruku'i yana nasu kenan a jima a cikin ruku'i masa'alar jimawa a cikin ruku'i wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' wa sujudihi wa jalsatihi bayna sajadatayn qariban min as-sawa a wannan ruwa ta bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya ruku'in shi da tsayuwa da ake bayan an taso da ruku'i da sujada shi da zama da yake tsakanin sujada guda biyu ƙariban min sawa kusan yana daidaita su yadda ya jima a ruku'i yakan jima bayan ya taso daga ruku'i yana jimawa a sujada kuma ya tafi wannan jimawa tsakanin sujadu guda biyu kenan dai magana duk da cewa bayani ya gabata akwai bambanci liman wanda yake jan mutane da wanda yake mutum shi kadai ne ko a farilla ko a nafila kai dai ka yi abin da bakin inda mai tsare maka amma da jama'a kakka ja abin su ba su kasa shi bayani ya gabata na annabi sallallahu ya faɗa ma ga mu'az akan kada ka fitina mutane kenan ka ɗauki abin da ba za su iya ba shine kenan a wannan ruwaya ko bayanin da yi sai kenan annahu an qira'atul qur'an fi ruku' magana hana karatun alqur'ani a cikin ruku'i shi wa kana yanha an qira'atul qur'an fi ruku'i wa sujud manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana karatun qur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujada shi ne ce wannan ruwa ce ta musulun da abu awana sai ce wannan ya mutalakun ya shamulur makatuba ta wannan fila wannan hani alaƙilaƙi ne kenan farilla da nafila da ɗaya hana karatun ƙur'ani a rukuri ko a farilla ko a nafila a sujada ya ce akwai wata ruwa ta bin a sakin da ya kawo wani juzi na 18 daga ya kawo da wuraren suke a can shi ibn asaki ya kawo ƙari akan wannan ruwaya ta kana yanha an qira'atul qur'an fi ruku'i wa sujud yace fa amma salatu tatawwu fala juna yace amma nafila babu laifi to shi albani ke ishara game da wannan ƙari bai shazatun aw munkar kada Allah ibn asaki fala juzu amal biha dan haka shi kashi da ya ka ruwayar ya ka illar hadisin ruwaya ce in ma sha za ko munkar a bambancin sha da munkar hadisin munkar ko sha shi sha duka mutane ne su tsari amintattu ne an yarda da su da shaida su da komi na adala sun kai a doki magana a wajen su kololuwa to sai yamma ya zamanto shikat misali mutum ko hudu shikat sun kawo hadisi sai wani shika wanda duk da matsayinsu guda amintacce ne komai ya gama sai ya kawo wani abu da ya saba ma wannan guda ya ce hadisi na shafi kishiyar shi almafuz kenan wannan almafuz shi ne wanda mafi yawa suka tabbatar da shi shi za a ɗauka a yankin shi wannan ba hujja ba aiki da shas amma ba a ce da rifi ne a ce kalmar dan da rifi akwai ka'idun da da'ab shi na ce shaz ne an san ana magana kenan ba ka samu wani ba mai rauni cikin sanadi sai ya ce na suna shaz amma shi ma dai yana ba aiki da rifi shi ba aiki da shi wanda ake ake shi al-mafus shi ne a jisti shaz shi ko munkar mutum ne shi da ifin tashar akwai yawa ko da ba yawa ba ne ba ana dirin domin akwai marafi na matsayin kaskin ko da wannan ya yi suka ƙarfi a kan wannan ana ɗaukan wanda ya ƙarfi a kan kwada kuri shi munkar abinda da ifi niki rawikin sai kawo ta magana sai ta saba ma wanda yake suka ya ce munkar zama kenan shi ne masu matashi zama kenan da'ifi ne masu munkar da'ifi a cikin nau'i na da'ifin hadisi shi bai da ƙari da kuma ya kaba da sabawa wanda suke masu ƙarfi a takaice ne muhim al'umma magana dai cewa budda nafila a cikin karatun qur'ani a rubu ko sujada kurin magana ce mara tushe mara mara inganci shine magana kurin na kace fala juzul amal biya bai halitta ma ai aiki da wancan ruwaya wanda ta kawo banda ta tsawi banda nafila he mu koma can sama nasi yace wa kana yaqul wa yake na nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni bayan kalma ta ala ana kasa wajen faɗakarwa a ji hankali za ma zuwa ta magana aka ce ala ana so ka tambayi ne ka kawo hankalinka zaga wani abu muhimmanci annabi ya ce wani kalma ce ala a hausa shi ne tana ana shurara amma kalma a hausa mai ma'anarta ba shi cewa he he kwakwaza he ko zai shi ne ma'ana hakikar amurka kalma gajera a hausa he kowa zai da me zaci yana kafin neman ce mace a shurara ma'ana duk dai kalmar da ana tambihi ne a fadakar da kai game da wani abu za a gaya maka don ka bado hankalinka ya ce wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an hana ni in karanta qur'ani a ruku'i ko sujada haka ce an hana shi nuhitu kan an hana ni in karanta qur'ani a ruku'i ko sujada yace fa amma ruku'u shi ruku'i fa azimu fihi rabb azza wa jalla kun girma ubangiji mai girma da baya sai subhana rabbil azim subhana rabbil azim bihamdi wa amma sujud ita sujada take da bayan tafiyin ta subhana rabbil a'la yace a sujada fashtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum yace amma ita sujada ku yi hama kokarin kawo bukatun ku roƙi Allah ku yi addu'a a cikin sujada domin a sujada faƙamin an yusta jabar kun cancanta na jadir kun cancanci a amsa muku addu'arku a cikin sujadanku yana cewa a ƙarfi marun abdumarin da usaji inda bawa ya kusa da ubangiji ya cikin sujada irin sujada wajen kawo buƙatu ne tunan da warko mas'alar akwai akan samu azkar hadda sallah za ka ji an ce a karanta ayatul kursi kaza a sujada bayan an kare wata sallar a yi raka'a biyu a karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41 dun su shahara ana yada su almuhim magana takaitacciya kaka ba kanka wahala kaka ba malami wahala duk inda kai ji wata addu'a duk inda wata addu'a an gama ko ta sallah da za a karanta wata sura kaza ta alqur'ani ko aya kaza ta alqur'ani a sujada ba ɗaya mai inda ce maksha wala ba ɗaya mai inda ce ba ɗaya da tabbata imma rauni imma rashin tushi ko da kirkira ce aka yi zaba da wasu aka laƙani kaza a karanta wuri kaza amma babu wani abu da ya tabbata in dai kan aya ce ta ƙur'ani ko surar ƙur'ani a sujada an ji ai kaza to hadisi ma ba shi da tushe mana ba da inganci ko wani ne ko tsara magana irin laƙani da aka ce na malamin sunni ta haka a ta ina ga cikin munahi shari'a na salim ya kawo mas'alar cewa ko da rabbanoni ko da rabbanoni ba a yi a cikin sujada kana a yi gabata a tayya wurin addu'a amma a sujada ko rabbanoni ba a yi akwai cewa rabbana cikin abuwa ta zo da lafazin sunna ba ta ƙwar'ani ba maimakon rabbana atina fi duniya hasana zuwa ƙarshe ya yi lafazin a sunna allahumma atina fi duniya hasana zuwa ƙarshe ita wannan tunda ta zo siga ce tunda ba ai Qur'ani bace ba ita wannan ana iya ko a sujada eh ta rabbana atina ya ta'ina Allahumma atina ya ko rabbana kun tanna Allahumma amma ba shi ba ba karanta Qur'ani domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Qur'ani haka ibara sahabbai ba inda mumkin lokacin a ce Qur'ani lokacin gurin sai Qur'ani gaba daya ko da aya ana kiranta Qur'ani duk ya kiranta Qur'ani ko sahabbai aya ita unzilir da ayat kaza aka kuma da aya aka kuma da qur'ani daren jiya shin aya ko sura qur'ani wannan gaba da da sura mushaf ana suna mushaf mushaf kuma da aka mushaf annabi yana raye sai kaga ba gwamnati guda ba annabi yana raye ba qur'ani ba shi gaba daya idan qur'ani da gidan wani gaba daya duk kuma a rubuta da qur'ani a gude annabi yana raye yana raye ba wani ba qur'ani a gaban wuri guda ga shi tukun a wajen wani illa kullum masu kutabul wahayi masu rubuta wahayi akwai zai kaza wajen wani wajen wani zai kaza wajen wani zai kaza haka suke a wajen sahabbai a yanzu babu cewa gaba da tukun gashi nan a wajen wani kowa baki abin da ya rubuta ne sai yasa lokacin da rasu ya rasu bayan da ya sanar gama da farko ta wurkar da umar ba da shawara ta magana aka gama wurku aka yi zabi da gaba aka samu al-musa sunan bin affan ya sa aka rubuta haka aka garuruwa aka ajiye wani alama ga wani garuruwa kira shi ne musa shi ne gaba ɗaya a musa amma ce ƙur'ani to kaka ɗauka ƙur'ani ko gaba ɗaya a ta ƙur'ani duk abin da yake na Qur'ani aya ta sura ce gaba da sunan Qur'ani gaba ɗaya haka yake auren sahabbai suke Qur'ani suka dauka Qur'ani gaba ɗaya ko da aya sunan Qur'ani haka jiki haka sura da haka kenan da abin da ake kenan Qur'ani manzo Allah ya ce an hana ni in karanta Qur'ani a ruku'i ko sujada to wannan aka yi cewa ai ne aka ta hususiya ce akwai ruwayoyi irin na abdullahi bin abbas ko sai da ali wanda annabi ya ce bada na hannun khalili ko hibbi annan ƙarar ƙwarar ke sosai annabi ya ce annabi masoyina haka alƙurar ke ce na hannun khalili annan ƙarar alƙurar da ke amsajina akwai ruwa ta musulun wanda shi ma ibn abbas ko ka ruwa ta sai da ali yana ce annabi ya hana masoyina a nasarma ya hana an karanta qur'ani a rubutu sujada kira nan shi an hana shi kuma ya hana da wannan sai mutum ya kama tawili da shi a kuma sutiya shi ya hana domin wa ya hana kenan ba a karanta qur'ani a cikin ruku'i ko sujada laihi ba'i abinda ake yi a sujada ana addu'a kuma wuri ne wanda yake istijabar addu'a wurin sujada yayi kusa na biyu a sallah wurin addu'a ƙarshen tahiyya ta ƙarshe دور مكتوبات الناس يازو عندك جاب الدعاء التحيه الكرشي duk da addu'a ko ina akwai ta muna magana wuri masu muhimmanci a cikin amsar addu'a sujada da tahiyyar karshe da tahiyyar farko ma akwai addu'a amma a tahiyyar karshe yayi sujada ke na tabbata ke mai bukata an ce du'a ta masala duk mai bukata in bukata kake tsoron Allah ka roki Allah ya baka wani abu ka roƙa a cikin sujada ko a cikin tahiya ba ba sallama azkar ne kurin tasbihi takbiri tahmidi ne da sauran addu'o'i amma nan kana da bukata ka kawo ta annabi ce ka kawo ta a cikin sujada nan ne yake muhimmanci kuma an nema ka yi kuri da ka tantanta kusan ka da ubangiji ta kai gaya ka gaya mu Allah bukatunka kuma wannan bukata da ake kai mu anan akwai matsala ta masu cewa ne da larabci har ma wani zai kafar cewa wanda ya addu'a da hausa ba shi da sallah inda za ka rike masu wannan nasu a radiyo ka sami malamin malami a wani magana wa wanda ya addu'a da hausa ba shi da sallah to ina za ka rike malamin biyu magana cewaye a cikin magabatan ko malikin ko shafi ko sauransu waye ya ce ba an haka ta ɓaci bai kamata ƙoyoyi abinda su suke cewa malakawa cikin muktasar halil sun mutum halil cikin makaruwar salatu ya kawo na addu'a da ajamiya da ƙadin da arabiya shi abinda mutum kawo an karanta addu'a da ajimanci wanda yake da iko yin larabci shi haka wani kuma ta taba ce ba ta yawon karbu an ƙi ne kuma ce ƙadir mai iya larabci ya yi da larabci shi ya yi a kan ya yi da hausar shi kada a kan haka ba magana ka ce ita ce ba sallah ko kuma su haramun noma ta ji kai wannan an yi so kuma ga wanda ya iya larabci to kai da malarci ka kada mun larabci da mun gurgurgu larabci da mace ke wani ba ka ji wajen addu'a ka sha karbar mana kuma kai larabcin ba ka ka jumla kyakkyawa ka gani matsala ce ko da mace dole ya larabci kuma magana ne lokacin da bawa ke addu'a ba ne yadda ba larabe in yi larabci ya yi magana suna da gangan bai tsalla kai ba suna da ba da mamaci ba yadda ba haushe ko ba barbare ko ba faranshe ko ba ingile ko ba jafoni in za ce wanda ya magana a tsalla da gangan bai da tsalla da gangan to shi ba larabe haka ne ba larabci magana in dai ba ta allah ba ce ba ko ta annan magana ce ba ko gane magana abin da ke kwallo mata lokaci ce kai ta ce magana ce bin larabci larabci ne bin larabci shi kenan larabci in ma mun ala wata magana ce taka eh wannan shi ne kwallo mata shi suke dauka abin a kenan kai Hausa kaza kaza ne a lokacin da kake addu'a Allah kaman kaza Allah kaman kaza ibada kake Allah ba laraba mun ne Allah ba ba larabe bane ubangiji kowa ne yanzu kowa mu shi ce ku kama a tunku a cikin sujada kowa idan Allah baki abin da kariya hatta ba suke ta malamai ba magana balawaci a ɗan akwai addu'a ma a sura ta zo a sunna zai rasa da bukatar ka to wannan ka yi da ya ka yi da shi magana kwanu ɗan ka addu'a cikin bukatar ka akwai addu'a ta zo a sunna ka gabatar da ya ka yi da ka sabuwa amma da wasu ana da yagin toka wasu matsaloli ka kan muka dama Allah harkokin muna alamun kaza maka kaza sai da dama saka faru kuma ko a sujira ne ina ga mutum Ali ne yake magana cewa ko da kana addu'a akan wani iyawa ya zarce ka iya kusan ka iya yi ko ya yi ba ruwanka da shi inda ba kai bane dan ka mai magana haka mutane ne cikin mutum sai ya kama magana cewa ko da mutumin ya ma wani abu akan so ka gama da da shi to kana iya ko da ya ji ba ba cikin ba kai kada da kake gurin eh Allah ka kama cutar da wani wannan zalunci Allah ka saka mu ba da shirki ba za ta gawa kuma da kake na kenan ba wani matsala don da ce maka ka saka ba yadda ka rike shi waye waye ya ce ba ta yi ba ko laifi ne kun waye ce wani harshe bai addu'a ai ba lalabi bai da maka su suna magana an kai da rufi wanda masallaci kalma ce kyakkyawa luga ce ta qur'ani da annabi mun ya rike bashi da ba amma a ce addawa da madarbe zai mun galarci kashin larci da baka iya ba wannan shaka da matsala dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura mu hanyar dai kan makaranta qur'ani a ruku ko sujada amma a ruku ce mu kiran ubangiji tasbihi kenan a sujada ku yi kokarin kawo addu'a ku yace fa amma sujud fashtahid min fi du'a'i a sujada ku yi kokarin addu'a fa qaminun fa qaminun an yustajaba lakum kun tantanta a karba muku addu'a wannan shine sai a yace al-i'tidal min ruku' huma yaqulu fi maganar itminan daban nutsuwa an aka rubuci mu al-i'tidal ka daidaita bayan ka taso ka tsaye cak ka koma sak ko wani kashe kuma wani shi ne tare daidaituwa suka ta a hausa nan magana daidaituwa bayan an ɗago daga rukuri a maka tsaye cak kuma da me ya kamata a faɗi a cikin an an ɗago daga rukuri sai ce sun makana sallallahu alaihi wasallam ya rufa usulubahu min ruku'i qa'ilan sami Allahu liman hamida annabi sallallahu alaihi wasallam yana dago gadan bayan shi sulbahu daga ruku'i iya dagowa tare da sami Allahu liman hamida da shi yake dagowa wani ya ga maka ruwa daga Bukhari da Muslim yace wa amara bi zalika mushi'a salata annabi ya umarni mai gona sallah ta da makaranta baya annabi kai mai umarni in ka dago daga rukuni ka daidai cak kuma kan suko fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam mishi la taqimu salatu li ahad min an-nas hatta yukabbir zuwa da sun harka sun mai gona sun ala man hamida hatta yastawi qaliman kaga ce mishi sallar wani daga cikin mutane ba ta cika har sai ya kabara ya rubuci duka da yamma da kawo har ya zo ya zama kana samu har ya kuma ce sami Allah da mana halin in yayi da hatta ya tauri gariman har ya daidaita shi ne talakin ka daidaita da cak shi dagowa akwai itidal akwai nutsuwa biyu ka dago ka mai gitse cak kuma ka ɗan jima kayan ka lankwasa kaka iya samun itidal ma babu nutsuwa kaka iya samun nutsuwa babu itidal kun gane suna iya rabuwa misali zai ka ɗan dago ka ɗan da ba ɗan jima ka ɗan jima a ɗan doron ka haka ka jima ka saba imani amma akwai itidal ba itidal kuma kar ka iya itidal ka mai da can kana kuma kana mai da kan kai kamar zakara ka mai da gashi ke dole an sami a wuri guda a samu itidal a samu tumanina ya samu da biyu a rukuni a sujada duka haka kamata a samu sai ya ce wa kana idza rafa rasahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana yace in ya dago kanshi daga rukuni iya daidaita hatta ya wuda kulle faƙarin makar haƙon ƙashin gadon baya kula mai tabirar wani mai da wani kashin gadon baya da kashin gadon baya ne har kowane kashin gadon baya kowane ya kuma wurin shi ya zamna ba a doro ba ya muke da cak kowane ya kuma wurin shi wannan shi ne kasa ke muka bayani mai alfaka shi man ka zarafin nizamin sulu abinda ke nake dan lankwasa na kashin tsatsa na kashin gadon baya wanda dun kayi da ajab tun da gadon wuya daga nan har zuwa gindi na kusan wutsiya da dabba ce shi ake aka kira da wani kashin da ake kira faƙa kiran kowane kashi ya kuma wurin shi ma na fara to wannan sun maka ne kuru kuma iya faɗa bayan ya taso da sami allahu liman hamida to in ya miƙe tsaye tak sai ce rabbana wa lakal hamdu ƙarƙashin wannan kalma ya mace ɗinde ya ce wa amara bai zalika kullum musalli mutamman aure wannan abinda aka ambata ka ɗago da sami allahu liman hamida an kame ka ce rabbana wa lakal ham ya ce haka ya umarni ga dukkan mai sallah mutamman aure wanda yake bin liman ne ko wanda ba mai bin liman ba kenan da liman da ma da mafarasi daya haka zai sanar faƙar kuma iya cewa wannan abin da yake yi ya ce sallu kamar ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi shi ne model abin koyi yadda kuka ga ina yi haka za ku sallah ƙarƙashin wannan yuzu makaranta magana ta gaba za mu kan magana wa kame ya ku kuma a nasarar salama yana cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bi dama kurin an sani liman dan ma su yi koyi da shi yace wa idza qala sami'a Allahu liman hamida in yace sami'a Allahu liman hamida فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال لا لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam an sanya liman dan ayi koyi da shi in ta sami Allah liman hamida ku ci Allahumma rabbana wa lakal hamd Allah shi Allah mai girma da buwaya ya wani harshen annabin shi sami Allah wani mana hamidu nan cikin tarihi mai ka annabi ya wannan magana an ce asali wata rana a gurgun siddiq ya zo ya makara ya zo annabi ya cikin rukuni ganin samun rukuni da bashi ce alhamdulillah ta annabi yana dagowa ya dago da sami Allah da mana hamida wannan hikaya bana tabbacin ingancin ta Allah wa ne yace da kenan annabi ya faɗi a halashin annabin shi sami Allah da mana hamida a lamba ta ƙasa baya ka maka wannan ruwa da ta zo musun Abu Awar da Ahmad Abu Dawud sai ce tanbihu albani rahimahullah asalin albani sai ya ce faɗakarwa ƙarƙashin wannan ruwaya ya ce hadar hadis la yadullu ala anna al-mutamma la yushariku al-imam fi qawlihi sami'a Allahu liman hamida wannan hadisi da aka ce manzo Allah sallallahu ya ce in ka ce sami'a Allahu liman sami'a Allahu da kuce rabbana lakal hamd bai karantar da mu ko bai shiryar da mu da cewa ai mamu bai tarayya da liman akan kalmar sami Allah da nuna hamida kai na ka rabbana wa lakal hamdu ne kamar da ya shahara cikin fikin malikiya wannan hadisin ba haka ba yake karantar da mu in ji rabani da Allah yace kama la yudu ala anna al imam la yushariku al mutamma fi kaman kuma a lokaci guda bai shiryar da kai bai shirye suwa akan cewa shi ma liman ba zai ba tarayya da mamun wajen rabbana wa lakal hamd dan haka malikiya suke doka ga zikirin liman sami Allah wa liman hamda zikirin mamun rabbana wa lakal hamd haka yake a cikin maliki ta ce wannan hadisi ba haka ba yake karantarwa ya ce idan ya ce in annal hadisa lam yusuf da bayanin ma ya kudu da imam wal mutam fi hazar kudu wannan hadisi ba a ko kawo shi ba bai zo ba don yi mana bayanin abin da liman zai wada da abin da mamu zai wada ba haka ya zo ba a wannan rukuni na takawa bal abinda dalilin zawal hadisin li bayan anna tahmid al mutam inma yakunu bal tasmi al imam kula abin da karanta da mu tahmid shi ma'ana ma kalmar shi karba zakal hamd an karanta da kai ne kullum kalmar karba zakal hamd za ka yi da ne bayan liman ya ce sami Allah wa liman hamida kai za ka ce rabbana wa lakal shi da bayanin zawal hadisin ta haka rabbana ka zamto bayan سمع الله من سلمة ita wa yu'ayyidu hada abinda yake karar wannan magana ta cewa ba a zo ba wannan hadisin bai zo ba ya raba aikin kowa da na liman daban na mamu daban cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu tahmid wa huwa imam dan ya tabbata annabi sallallahu shine liman amma yana yin rabbana wa lakal hamd duka bi iyayi sami Allah liman hamida kuma ya rabbana wa lakal hamd wa kadhalika umum qawluhu alayhi salam sallu kama ra'aytumuni usalli haka ina gama maganganun shi da yake yi na ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah shi kuma iya yi yace ya qatadi wannan hadisi yana hukumta wannan kalma ta sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ji ina sallah wannan kalma tana hukumta an ya kula da mutum ma ya kula da imam ka ta sami ogeri kenan wannan hadisi ya karantar da mu shi ma mamu duk kenan abin da liman ya wani kai ma za ka wani liman ya ta ya kara kiran rukata tun da liman ya dogo iya kabar sami allah wa hamida kenan ga kuma ce kai koyi da shi kenan kai ma za ka madaita yace wal yata'ammal hada ba'd al-afadil alladhina raja'una fi hadhihi al-mas'ala fal'alla fi ma zakarna ma yaqana yace ina fata wasu daga cikin manya-manya malamai kenan za su lura malaman da suka mana muraja mana suka suka mana zaman raddi suka ce albaji kaza kaza ina fata su lura da kyau malaman suka mana muraja'a akan wannan mas'ala iyayewa cikin abin da na ambata akwai makanan abin da zai rufe dangana da wannan bayani ya ce wa man sha albani ke cewa man sha zai tala mai son ƙarin bayani akan wannan mas'ala falwar raji risalatul hafiz suyuti fi hadin mas'ala da farauta shane fi kuma ta same ya ce mai son ƙarin bayani kan wannan mas'ala ya koma littafin imam suwidi wanda ya kurin misala ta musamman ya yi littafi na musamman ya kan wannan matsala ta abin da liman zai wada da mamu kalmar sami allah liman hamida littafi na musamman ya risala ta imam suwidi daga ciki albani cikin zai fiye ya kawo karin bayani ce to zai misali ya ce a sunna liman iya ɗagowa da sami allah liman hamida suna azkar biyu ne akwai azkar din ɗagowa daga rukuni kuma akwai azkar din biyu bayan an ɗago daga rukuni ko azkar biyu akwai ta tsawa kuma akwai nasu ko haifin da za a ya ce to kuwa da fata suna ana ɗagowa da sami allahu da manhamu haka meke a nan da yake heya meke ya ce rabbana wa lakal hamd to idan ka hana liman mamu ya ce to mamu da bi zai ɗago shi a sunna ana dagowar su mana wanda ba dagowar ba na kan to idan ka ce liman ba zai mamu ba zai ba da me zai dago ta dole ke da ka hana mamu wani zikiri cikin azkarakin tasawwa ko rukin kwarai a kan nan imamu nawawi ya kawo bayanai na mas'ala wannan kurin liman in ya hodi kai ma za ka hodi yadda annabi ya yi yadda liman ya kama haka za ka yi illa nan mas'alar ma'anan ganin an saba ladan yake yin tabalib isarwa za a kasa gane liman da mamu don shi liman ya tafi na yawon da kira inda mamu liman an mun da zai hudu ya ga ya kana sabu inda har zai yi kenan an har za a yi ballagarwar kenan ba bambanci tsakanin liman da mamu inda ya hudu da shi kake koyi sami allahu liman hamida kai ma sami allahu liman hamida takwan rabbana wa lakal hamd in har za a yi tabbalikin isarwar ta za a yi bayan liman shi na na abin da ke so ya bayani kuma ya ce nisan ƙarin bayani ya koma wannan da zai ta imam suyudi ta dafa ta shari cikin hukumcin sanar da liman hamida to wani malamai dai a takaice dai haka shi dai abin da ke so ga bayani kenan sai yake cewa wa'allala al'amar bi zalik na ganin ƙarshen bayani ne nan na da muka ƙare na kalmar sami Allah alamin da ya ce in za ka faɗe ta ya ce za ka faɗi kuma shi ma liman zai wuli kima za ka faɗi wa'allala al'amara bi zalika fi hadisin akhar bi qawlihi fa innahu man wafaqa qawluhu qawl malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kuma ce duk wanda ya ka illa dalilin sa take na kai ma ka faɗi hodi kenan liman ya hodi kai ma ka hodi ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda maganar shi ta dace da ta mala'iku za a gafarta mishi abin da ya gabata na laifi yanzu abin da liman hodi kai ma ka hodi da mala'iku suna hodi bayan ta liman ko tare ta liman kama ka kana samu wafaka ta ka ta liman ya ka samu gafarar zunubanka wannan ruwa bukhari muslim da ya saroto aka turmuzi ya gantar da ruwa sai ya ce wa kana ya rufa'u ya dai inda hadar itidal alal wujul mutaqaddima fi takbiratul ihram annabi sallallahu yana daga hannuwan shi a daidai wannan dagowa da ya dago daga rukuni kenan yana yi daga hannu a wannan wurin sai ta maka alal wujul mutaqaddima daga hannu ta yadda ya gabata a kabbara ta harama mun karanta hanya wajen uku kaifiya uku da anasarasa ke daga hannu lokacin kabbara ta harama wani lokaci in ya ce allahu akbar sai haka bayan kabbara sai ya kabbara ta daga wani lokaci tare da kabbara allahu akbar wani lokaci ya yi haka da Allah kabar ko to kuma ya gaya mana can baya a ina yake daga ya yake daga hannun shi ya ce iya daga hannu hazawa mankibai wata ruwaya hazawa uzunai wata ruwaya iyaka hazawa mankibai hazawa uzunai ma'ana dabra fast nan ce muku akwai masu fassara hazawa ya suke giri ya suke haka hannunka bakar hannunka haka haka bane ba haza wa daura da fasani haka ayat asujud ya ce wata ayat dai haza wa kibi asujada da asujada za ka yi haka kasan ba haka bane ba a takaice kenan kenan an ka dago ke daga hannun shiga maka ko kai haka idan ka hudunka ko kai haka ke shi da kuma magana ko haka ko haka sai ce maka ta hanyoyin gabata yadda ake daga hannu a kabara ta harma bayan da maka bayani to a nan ma ɗagowa da garkuwi da ake yi yadda aka ma hannu a wajen kabbara ta harama an na ɗago da garkuwi haka za ka yi ko haka ko haka shi ne magana kenan sai ya ce kenan kenan alwajo mutakaddima fi takabbatul ihram wa yaqulu huwa qa'imun zaka hoyi kana tsaye kina ba shi ne ka mege tsaye kamar marar anifa kamar da wuce dazu zaka ce rabbana wa lakal hamd nan lamba uku ya kawo ɗaya biyu uku sauransu ya ce wa hadha rafa mutawatir annu sallallahu alaihi wasallam ko karkala bi jama'ar ba'd al hanafiya wannan dake akwai su daga babu daga hannu a wannan wuri yace wannan daga hannu a wannan wuri bayan dagowa daga rukuyi yace ya zo jamhur kuma wuri da dama sun zo sabai sun kawo ruwaya akan haka kuma jamhurin malamai sun zo da shi hamma masu inkari zai kawo ya ce wa ƙalibihi wa ƙarƙalibihi da jama'ir wa ba'adul hanafiya kenan jamhur malamai sun zo da shi ita da wasu daga cikin hanafawa mesa da cikin mamu abu hanifa sun ba daga hannu lahiri ma ba daga hannu sai ce maka da wasu daga cikin hanafawa da masaki da biyu kenan na mamman jamhur kan haka suke akwai daga hannu a wannan wurin magana kenan sai ya ce wataratan يضيف إلى هذا اللفظين قوله اللهم نم يكي ما إشارة آه أي ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد تو أنا يا قارئ اللهم كده اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد يا قارئ اللهم قصة لمبة بيار sai ya kai maka wannan ruwaya imam al-bukhari ya kawo ta haka imam ahmad sai albani da mun lafi ta wa qad saha ibn qayyim rahimahullah fa ankar fi zad man zad al-ma'ad fa ankar sihata hadhihi ruwaya al-jami'a bain allahumma rabbana wa lakal hamd yace ibn qayyim ya manci na albani ta ibn qayyim ya mantuwa da bani man yayi ibn qayyim ya mantuwa sai inkarin wannan kari na Allahumma kuma kawo lakal hamd a cikin zalil ma'ad ya yi inkarin ingancin wannan kari na Allahumma me ma'ana ba kace Allahumma rabbana wa lakal hamd ka babu babu ne inkari yace me sai ya ce ya mance yace ma'ana fi sahih bukhari ومسند احمد والنسائي سلكين عن ابي ولا ولا دارمي من ابن عمر ولا البحر كان عن ابي الخدري ولا النسائي ايضا من حديث ابي موسى الاشعري ايه كانت متواجه كما ابن قيم شان بالي تي متواجه با شي با روايه ده تاز امام البخاري يا كاو امام احمد يا كاو ترمذي يا كاو باقي دو hanyoyin daban-daban amma ji babu mantuwa ce ba mantuwa ce daga amma kenan ga nan kenan duk girman mutum ya tafi da gani ko ya mance ba ta bukata ba ta ce ya mance ba za ta dinga bukata buhari ba ko wannan da tamba ko amma ki sai ce mantuwa ce eh haka mantuwa ce yayi yayi inkarin cewa babu wannan karin kenan tabbas ya tabbata ka kai Allahumma rabbana wa lakal hamd Allahumma rabbana lakal hamd ko babu Allahumma kun ka ce rabbana lakal hamd ko ka ce rabbana wa lakal hamd zai tabbata ku gane kina akwai waw rabbana ka ce ko lakal hamdu yasa rabbana lakal hamd kun ko rabbana wa lakal hamd ko duka bin ka ce allahumma rabbana lakal hamd allahumma rabbana wa lakal hamd ba matsala kan shi magana ke ya tabbata sai ya ce wa kana ya amur bi dhalik kuma yin wani abin da muka ambata yin rabbana lakal hamdu bayan an taso annabi yana umarni a yi haka fa yaqul yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza qala al imam sami'a Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd illi man yasna kuma man ku ce rabbana wa lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al malaikati غفر له ما تقدم من ذنبه domin duk wanda aka samu magana ka da ta malamu ta zo daidai za a gafarta maka abin da ya gabata na laifinka bukhari muslim wa kana taratan yazidu ala zalik bayan na yanzu an da wannan kuwa sani zaman an san kalma ta sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd mun an san ya shahara ita to a kan wannan zikirin biyu wani lokaci fiye da bada kenan ce tarata ina kan tarata ba kuma ba wani watara iya karawa bayan rabbana wa lakal bayan sami Allah man hamdu rabbana wa lakal hamd sai kara mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd wannan lafazin ma'ana wannan abin tamirin da kai da wannan abin da kai cikon sammai da cikon kasai da cikon duk abin da ka so Allah bayan wannan kinan bayan sami Allah wa liban hamidan wa rabbana wa lakal hamd min as-samawati wa min al-ardi wa min ma shi'ta min shay'in ba'd wani lokaci wani ke karawa wa imma wani lokaci kuma ba wannan bai kawo mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma shi tun shafa karin nan kuma bainahuma da fasan bambanci alaka akwai wani karin wa ma bainahuma mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa ma bainahuma shi ne bambanci da nan wani lokaci wani zikirin yake wani lokaci wa taratan wani lokaci yudif ila zalik iya hadawa akan wannan sami Allah sami Allah min rabbana lakal hamd bayan ta iya hana sai yace sami Allah min rabbana lakal hamd yace ahla sanai wal majd la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u zal jadd minka al jadd sami Allah liman hamd rabbana lakal hamd ahla sanai wal majd la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'un dal jadd minka al jadd wannan ya maka bayani anan ina ga me ma'anar kalma ta wala yanfa'un dal jadd kun minka al jadd yace bil fatah ala sahih wa huwa al hazz wal azamatu wa sultan kasan me sai mata tafsiri al jadd daga masu ta ahira ce jid da kuka za jaddu don ka jida san jida kaka ya shi kalmar kaka aljaddu kaka a a haka ta zo bilfata suka ka sarrafa abu ya ce wannan ma'anar aljadd a nan ana ne kama wani rabu ko girma ko sarauta shi kalmar aljadd ma'anar magana a ce ai la yan fudu da alhazi fi duniya bin mal walwalad wala azama wa sultan minka hazu ma'ana wani matsayi na duniya shin hazu dukiya ce sai mutum ya cikin wani mazamu da kana duniya ko a ce mai dukiya ko mai tsiya ko mai sarauta to duk wani matsayin mutum wannan matsayi naka bai amfaninka bai wa mutum matsayin shi bai mai wani amfani dole sai an koma ga Allah Allah shi ne kurin wanda ke fa'idan tukewa ba mutum rabon ko matsayi ko wani abu da biyan bukata wajen Allah ya ce ai layu ji har su minka mana matsayin shi bai tsere ta daga wajen Allah ai wa inna ma yan fa'u wa yuji al'amalu sali abin da ke tsiratar da mutum ba matsayi ba na tsiya ko sarauta ko dukiya a aikinka na kwarai shi ke tsiratar da ba daga wajen Allah kenan dukiya da matsayi ba su mutum komi shi magana kenan la ya fito tarjaddi min karjad shi ma'ana magana ke matsayin mutum na duniya na iya dukiyar waye su mai komi abin da ke amfane shi dole sai ya koma aiki da kwarai da Allah ke so da zai ma Allah shi ke sa mutum samu tsira a wajen Allah shi ma'ana magana ya ce wa taratan ya ƙuni wani lokaci a yau taratan ya takunu al'idafa wani lokaci abinda yake hadawa yace sami Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamd abinda yake karawa a kansu gashi yace mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ba'd ahl as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد والنقطة هي قارة والنفس ما تاجع أنسان كلمة ملء السماوات كن wannan zikirin da kai na yabo da girma Allah cikon samai da cikon kasai da cikon duk abin da Allah ka so bayan wannan Allah sana ga majal Allah kai ne wanda ya cancanci yabo da girma a haƙƙu ma qalil abd duk mahi gaskiyar abin da bawa ya faɗi kuma Allah mu dukan mu bayi ne gare ka me kalmar kalma wata mai cancanta kalma Allahumma la mani lima afika Allah ba mai hana abin da ka bada wala mutu lima manata haka abin da ka hana ba mai bada ما كتب الناس منها مثلا ما مسك له ما مسك ترى مسك من بعد ناشط فاتر da abin da Allah ya kuɗa ba mai laiwa an kuma yare bayan baku haka wannan shi ne daga cikin aka ce muhimmancin tauhidi ko ma wannan addu'a bayan sallah gaba daya kake mai da komi zuwa ga Allah da abin da Allah ya riga ya buɗe muku na rahama ba wani mai rigiya kowaye a duniya kowaye ba mai rikewa haka kuma idan ya saki ba mai rikewa ba mana in ya rike ba mai badawa in ya saki kuma ba mai hanawa Allah ke da yau kwallon ba haka ba ce kwallon mutane sun ga arziki da wadata wadala shugaban kawai shugaban gaskiya kawai arziki lokacin wani kun samu matsala ba kudi wani shugaban bai iya ba haka ne kuma mun zama turawa kullum mutane babu Allah ciki Allah samu shugaba rishi shugaba za ka mutane kullum mutane dukkan yi duniya kawai wani ne ina batu da yake na yamma kai ma ka yi kullum ka ka sa samun ka shugaba rishin samun shugaba talauci ya yawa shugaba ne arziki shugaba ne ko yi wani mai kashi ne wata shi mata kai ciki shi ma takan shi inda iya da ya kawo don don mafi shi inda ya iya ya kawo ya fata fata da a so shi kowai gowa zaɓe shi ya abin ya gari mala ya gari shi inda zai iya da ya kawo kowa fata fata duke amma ina allah ya rike ya ta matsala a tsaye wata jage kuma rana ku koma kuna daga hannu zuwa ga wani kuna fititi jiki kuna fititi kuna gawa kai zama kuna da biya duniya wannan shugaban baku ne ba talauci amma Allah da kuma da kuma kamar turawa Allah mun ba kuma ga Allah a kullun shugaban ana ka duniya talauci ake ba kudi ba ana sa flak matsala amar Allah kun Allah shi da mu yace wa taranta na wani lokaci yakan ce amma mai yawa yace a cikin sallar dare dan da da yawa dama yana hudun addu'a a sallar dare in ya dago da ربنا ولك الحمد بايا دودا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سيش لرب الحمد لرب الحمد يتوي كمان من الهوى لرب الحمد لرب الحمد يا ما يتوي كلمة حتى كان قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيام الأول يا ما متى أما سيدنا لرب الحمد لرب الحمد يا ما متى har ya zamanto wannan tsayuwa da ya ba rukui za ta zamanto kamar rukuin da ya yi kuma rukuin da aka ce kwasar da ya shi kina ana jima iya jima iya yi da rabbil hamd wa kana qara fi sura al-baqara wannan ibn imam sadi wai wai wannan jimawa da yace tsayuwar da yake bayan rukui iya da rabbil hamd rabbil hamd da yace ma kusan rukuin da yayi na wannan takawa da yi shi kuma rukun na wanda kusa tsayewar warko wata tsayewar warko tsayewar warko wanda karanta bakara a cikin tsayewar da aka karanta bakara kusan da aka ce ko to kuma aka yi jima a tsaye ba ana azkar har kusan wannan tsayewa da aka karanta bakara wannan ruwa ta abu dawo nasa'i da sanadi ta ingantacce sai ya ce a ina ne ya ce kenan a cikin abin da ke karawa bayan sami Allah da mai hamida wa rabbana wa lakal hamd ya ce rabbana wa lakal hamd me ke karawa hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wata ruwaya lafazi rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda nan can baya gama wannan abin da ke sawa a wata ruwaya kurin bakin hamdan kasiran tsayi hamdan kasiran tsayiban mubarakan fi kun bakin nan ne wata ruwaya da ƙarin kama ya fi ƙuranku na wayarata da yi wuce da mubarakan fi ya ce hamdan kasiran tsayiban mubarakan alaihi maimakon fi da ƙarin kama ya fi ƙuranku na wayarata gane ko kenan rabb bayan sami Allah da mana hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fi ko da kada ta fada wani lokaci yakan ce yace rabbana lakal hamdu yace hamdan katiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wannan azkarikin shi ne ya ce ƙalahu rajulun kano yusalli wa ra'ahu sallallahu بعد ما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من ركعة من ركعة وقال سمع الله لمن حمده yace wannan zikiri na rabbana wa lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ko mubarakan alayka ma rabbuna wa yarda wani mutum yayi wannan zikiri a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan zana ya dago kai daga raka'a yayi sami'a Allah liman rabbana kan hamd ya wannan kalmar sai annabi ya ji wani ya yi wannan kalma a bayan su falamman sarrafa rasul salama kala annabi da ya kare sallah da ya jiyo sai ke ce masa habbai manar mutakallimu anifa ɗazu waye ya wata kalma waye ɗazu ya wata kalma faƙalar rajul wannan bawan allah wancan da wani kalma sai ce ana ya rasu lalla ni ne ya mana ni ne ya rasu lalla فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا وانا رواية إمام مالك يا كاوتا حق إمام البخاري يا أبو داود يتي أنا أتي وعي أتي وانا كلمة sai a cikin mutane wani ya ce ya rasu da kusa bai sai ce ya rasu da nini ne wannan kalma manzala ya ce abin da ma tambaye manzala ya ce na ga mala'iku talatin da yanka bida a ima talatin da uku da biyar da bakwai ya ce anamci da na ga talatin da wani abu na ga mala'ika talatin da wani abu suna ana gaugawa ko iya so shi zan fara rubuta ta a takardu ya zama da ana ko ana gwagwarmaya wajen rubuta wajen alimin kai na kai ko iya so shi rubuta ta a takardun ita na ga mala'ika talatin da yanka ko iya gaugawa waye zai fara rubutawa a takardun shi kawai ne daga shi kawai mahimmancin wannan kalma ko wannan addu'a kenan sami Allah an darbana da kalham hamdan kasiran tsayiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko kuwa rabbana wa lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ina ganin ya kamata da mun zo kan gaba sabo Allah kan garin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته